إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da darasin littafi a tajiri da tsari li'adisul jami'ar sahih littafin da babban malami al'imamu zabidi ikhtisarin shi daga a sahihul jami'a wanda duk ranar subdu muke karatu a cikin shi a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab haka yau ma muna goma ga watan jima'a da saniya hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar za mu tashi hadisi na ɗari hudu da saba'in da takwas hadisin yana ƙarƙashin tarjama ta babu suwa fiye mai jumu'a wani tarba har yanzu muna a kitabun juma'a littafi wanda yake mana bayani akan sallar juma'a sallar juma'a ɗaya ce daga sha'air na addinin musulunci farilla kuma daga farilloli duk da an tantauna akan shin wacce nau'in farilla ce akwai faradu ainin akwai faradu kifaya faradu ainin farillar da tilas wani ba zai iya ɗauke ma ba faradu kifaya wadda sallatar da wasu za su yi sun ɗauke ma ragowar musulmi ko da su ba to shin sallar juma'a a wani matsayi take wanda suka fi rinjaye daga malamai suka ce sallar juma'a fardu ainin ce kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya sabkar da sura su kudum suratul jumu'a suratul jumu'a Allah ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt kaga wannan yana nuna matsayin juma'a a musulunci sannan kuma ita kanta ranar da ake sallata sallar juma'a ita ce shugabar dukkanin yinunuwa a yinunuwan da Allah subhanahu wata'ala yi yinin juma'a zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala ne kamar yadda ya kalkullahu ma sha wa yasta Allah yake halittar abubuwan da ya ga dama kuma ya zaɓi abin da ya ga dama saboda haka a kwanakai na shekara Allah ya zaɓi ni wanda yake na arafa a kwanuka na yini ubangiji subhanahu wa ta'ala zaɓi ni juma'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu yawmin talat fihi shams yawmul juma'a mafificin yinin da rana ke hudarwa ciki shine yinin juma'a iya da kasiya din yinin juma'a kakan mu annabi adam alaihi salam manzo sallallahu alaihi wasallam fihi khulqa adam a rana aka halicci annabi adam alaihi salam a rana aka shigar da shi aljanna a rana aka karbi tuban shi a rana aka fito da shi kuma yini na karshe ma ranar juma'a zai kasance shi yasa yana daga abubuwan da ranar juma'a take banta da shi asuba ta ranar juma'a ma karatun da ake a shi ya sha bamban da sauran da sauran karatu sukan sallah sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam karanta suratul sajada raka'a farko raka'a ta biyu kuma a karanta suratul insan mustahabi ne a yawaita salatin manzo sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a take banta abu saragowar ranaku sannan kuma sallar juma'a kanta yinin kaga ya samu daukaka da wannan umarni da aka yi da yin wanka cewa wanka yin wanka ranar juma'a wajibi ne sa turare wajibi ne ranar juma'a goga asuwaki yin sammakon tahiya sallah din shi ma wannan wajibi ne shagaltuwa da zikiri da ambatar Allah karatun Qur'ani har da zuwa lokacin khutba kaga shi ma wannan ranar juma'a ana son ya zaman to mun shagalta da wannan kamar karanta suratul kafi duk da an samu sabani akan ingantuwar hadisi din karanta suratul kafi a ranar juma'a kaga karanta ayoyi goma na farkon duk mai karanta wannan suna zama mai aminci daga fitina ta dujal to in ku har dujal wanda shine mafi sharri sharru ghaibun yuntaza in ya zama karanta suratul kafi yana ba mutum kariya daga fitinar dujal babban dujal din wanda kuma kafi alkiyama za a samu ne wasu dujalai guda 30 to kaga ashe karanta ta yana zame ma bawa garkuwa wajen tabbatuwar aqida din shi sai kuma haske da bawa ke zamantawa ya samu dalilin karanta wannan a sallar juma'a kin kanta ana son karanta suratul juma'a suratul munafiqun suratul ghashiya a suratul a'la sai kuma kaga mustahabi ne mutum ya sa kaya masu kyau sannan kuma mustahabi ne a dinga turarewa masallaci shi yasa sai na Umar Allah kare da gare shi yana Umar san Nu'aymin al-Mujmir a ranar Juma'a ya ce sa turare amma shi yasa sai aka dinga mai lakabi da Nu'aymin al-Mujmir sai ya sa shi tun da wuri ya turare masallacin da turare wanda yake na haƙƙi sannan kuma ga wanda ta lazumce shi sallar juma'a to ba a san ya zaman to ranar juma'a in ya fita zuwa bulaguro saboda muhimmancin wannan sallah din dan ya zaman to ya tsaya yayi ga kuma kankarar zunubi da ake samu aka rura wutar jahannama a kullun hay ranar juma'a aka sauƙaƙawa kenan a wannan lokaci ga kuma sa'a wanda dukkanin wanda ya dace yayi addu'a Allah na karɓa addu'a shi shi yasa yace babu suwaki yawmal juma'a babin da yake karantar da mu yin asuwaki sunnancin yin asuwaki ran juma'a عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه daga sayyidina abu huraira Allah kare yarda a gare shi maki sallallahu alaihi wasallam ke laula an ashqa ala ummati ba dan kare zaman to na tsananta ma al'umma ta ba au ala nas ba dan ka in tsananta ma mutane ba la amartu da na umarce su bisuwak da yin amfani da icce asuwaki ko ga ko ga asuwaki ma kulli salatin tare da kowace sallah a lokacin da za su yi ta mustahabbi ne mutum ya zamanto in ya zo yin arwalla ko yin sallah ya zamanto ya yi asuwaci yana daga musahabai waɗanda suke na sallah manzo tsarasar da ya ce ma kulli salatin wanda ya haɗa farilla ko kuma sallah ta nafila kaga kowanne ya shiga tun da cewa ma kulli salatin to kaga in ku har tare da kowace sallah sallah ta farilla ko ta nafila to kaga a ce maka juma'a ta shiga shine yafi dacewa saboda ita juma'a kaga ai ta ke banta da ana son mutum ya sa kaya masu kyau yayi kwalliya ta zahiri kamar wanka kamar sa turare kamar tsafta to in ku har an ce kai tsafta ta zahiri min babu aula tsafta ta batini ka gani in har an ce ka sa turare zahiri kai wanka kenan min babu aula ne mutum ya zamanto yayi aswaki shi yasa a ruwaya wanda Imam Ahmad ibn Hibban suka fitar manzon sallallahu alaihi wasallam yake aswa kuma taharatun lil fami mardatun lir rabb aswa ke yana tsaftace baki yana jayewa yarda Allah kaga ridwanu min Allah akbar yarda kuma daga Allah ita ce kolin matsayi wannan iccen na aswa ke shi yake kare al'umma musulmi daga cututtuka da yawa da zaka kamurai suke fama da su kaga kama a ce a kansar na makogoro na baki da ina ne kaga mafi yawa Allah subhanahu wataala na kare mu tare da abin da muke amfani da shi ice ne sai ga mutane suna kauye bai san babros bai san bai amfani da mai na goge baki ko na ba amma kuma nahiya da bai da wani mushkila na wannan haka ruwaya ta ibnu khuzaima shi ma ya zo aka wannan imamu shafi yace wannan dalili ne akan cewa aswaki ba wajibi bane saboda inda wajibi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni to kaga kasantuwar ba wajibi bane shi yasa sai sallallahu alaihi wasallam bai umarni ba kuma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba wajibi bane shine magana wadda sahi yawa dalili ne da yake nuna mustahabi ne yin aswaki sallar farilla ko sallar nafila saboda yace ma kullu salati tare da kowace sallah duk da dai abin da ake nufi sallah wacce take ta farilla amma ya hada kuma sanafila din ce shi yasa daddare in mutum ya tashi zai sallah to ana son ya zama to yayi wannan kuma wannan yana nuna tausayin manzala ta san ga al'umma saboda kan al'umma su samu tsanani sai zama to ba farlanta musu ba saboda haka sai zama an sauƙaƙa musu وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك منزل ساتي اكثرت عليكم نا يويتا اغريكم في السواك وجن ايوتر الاسواك معنا نا كاي متسا وجن نيمان كو ايكتا اسواكي wannan kuma dan sadar da kwaitarwa ne kenan zuwa ga al'ummar shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu sin yace ma'anar shi laqad aktartu alaikum ma'ana na yawaita magana akan shi kenan mi haqiqun an af'ala wa haqiqun an tuti'u kenan ya cancanta ya zama in aikata haka nan ko kuma kenan ku yi biyayya akan abin da nake umarta ku akan shi wannan hadisi yana nuna yawaita aswaki kenan hadisin yana nuna nuni amsa ana son mutum ya zama to yana yawaita aswaki shi yasa malamai suka ce akwai lokutan da an yi buƙatuwar yin asuwaki kamar lokacin arwalla lokacin da mutum zai shiga gida lokacin da mutum zai karatun qur'ani lokacin da ya tashi daddare zai yi qiyamul layli da kuma lokacin da mutum ya samu wani tazara kamar yanayin bakin shi ko ci wani abu ko wani su ana san wannan lokuta mutum ya zamanto yana yin asuwaki kenan ya yawa amma a samu musulmi ba ya dinsu imanin asuwaki sai dai dogara da irin waɗannan mayamayan wanda wasu su ma za ka ga cewa suna zauwa ne daga ƙasashen da ba su da addini kamar ƙasashen da babu addini su tarra su kuma ƙasashen da ba su da addini dukkanin abubuwan da suke salla'awa za ka ga mafi yawa suna amfani da kitse na alade wanda hasa da yahudawa ma kaga suna wannan da aka haramta musu sai zaman to jammalu sai suke kyauta zaki su narkar da shi kuma yin su sai da su dinga cin kuɗin to su wajen su ba komi bane ba duk da babu wani addini tattare da su to yawanci zaka ga irin abubuwan gogewa baki mayamayan su da wannan duka suna yawan amfani da wannan kalla kaga babu wannan tattare da shi shi yasa zaka ga irin waɗanda suke zawa daga Masar daga dolin Arabiya sai ka ga an rubuta khalid min shamil khinzir a cikin shi babu kitsan alabi masu zuwa daga biladin islam za ka ga duk suna sa wannan ka karanta sai ka ga an nuna ma a ciki ba a yi amfani da kitsan alabi ba to me kai muni ka zo ka abu kana goge baki kuma da kitsan alabi ka gani to kuma me ya jawo mana dukkan rashin istimalin abin da da hadara din mu gashi nan sai mu ta kashe kuɗaɗe shi yasa wannan in ka goge baki ka goge da shi ka kwanta in ka tashi sai ka ji komai yau ya cika bakinka ko ka ji wani wari ma wanda kai ba kama ya za a yi a ce kuma ka goge kuma ka ji wari haka alhali inda asuwaki ne duk wani abun ba za ka same su asuwakin nan wani jiri na ciwon kai za ka gani yana kawar da shi yana yana ta ido asuwaki yana kawar da waɗannan abu samar da nishaɗi wankewa kwakwalwa da hazaƙa da basira daidaita makharijin huruf kawar da dukkanin wani kari da duk nau'ika na da suka shahi baki duk azuwa ki ya tsatsaru wannan kaga amma sai mu bar abu gashi nan gurin a sauƙaƙe mu je muna ta fama da hasara wasu muna ta kashe kuɗi muna musu neman kuɗi kenan wannan yana da matsar amfani ya zama to kenan an yawaita manzo sallallahu alaihi wasallam kenan na yawaita muku magana akan yin amfani da asuwaki yana jayowa kuma ƙarshen kokuwa yarda ubangiji subhanahu wata'ala yarda Allah wani ya karanta sallallahu alaihi na babu ma ya karawa fil fajr yawmal jumu'a baban da zai karantar da mu abinda ake karantawa a asubahi ta ranar juma'a limamin da yake limantar mutane a asuba ta ranar juma'a akwai ɗan surori waɗanda ranar juma'a take banta asuba ta ranar juma'a akan karanta su an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr yawm al juma'a manzala ta san kana ya kasance kaga sai amfani da kana wanda mafi yawa tana nuni a bisa istimrari kenan yawan maimaituwar abin ya qara'u fil fajr yawm al juma'a yana karanta a sallar asuba ta ranar juma alif lam mim tanzil wa hal ata al insan a raka farko karanta suratul sajda raka ta biyu karanta suratul insan sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hikima malamai suka ce na karanta nuni zuwa ga ambatan asalin halitta annabi adamu alaihi salam da kuma abubuwan da za su faru ranar tashi alkiyama da kuma al'amarin da yake da alaka da wannan rana ɗin wadda suke ta juma'a shi yasa kuma ya kai amfani da kana wadda tana nuna mi muwazaba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yin wannan duk da cewa an nakalto daga Imam Malik Allah ya shi da rama kamar yadda cikin yake cikin littafi al-Mudawwana cewa lalle liman makaruhi ne karanta surata sajada dan jin tsoron karya rikitar ga waɗanda suke masu bin shi sallah da wanda suke masu bin shi sallah wasu kuma yin suka raba tsakankanin sallah ta bayyana da kuma karatu wanda yake na asirce suka ce za ka iya karanta a na bayyana amma a na asirce ka yi zuje da ɗin suka ce sai zaman to ka rikitar da mutane sai aka ce a'a ya tabbatar ga ibnu umar kamar yadda sayyidina kamar yadda abu dauda ya fitar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul sajda a sallah wanda take ta azzuhur kuma sannan ya zamanto yayi sujada to kaga babu lehin a karatun surrance ma mutum ya karanta wannan akwai abin da la yasa'ul muslimu jahalu yanzu musulmi har bai san ba cewa a surorin qur'ani a ayoyi da kai ayat da in an karanta ta ake sujada ka gani kawai da ka ga liman ya ko asirrance ne ne sujada ya tafi ai kana gani saboda haka ko tahiya za ka menene masana din kenan munasabar da ya kawo wannan hadisi din kamar yadda Zainab ibn al-Munayyir yace dan nuna cewa yana daga jumla abin da yake da alaka da fadala na ranar juma'a ranar juma'a ta ke banta kenan da karanta waɗannan surorin guda biyu haka kuma ibn qayyim cikin zadul ma'arif ya da khairul ibad da yana ta abubuwan da ranar juma'a take banta sai kawo daga ciki akwai karanta waɗannan surori sai kuma ya nakalto magana daga malamin shi cewa akwai waɗanda su kuma zaka ga sai su ɗauko wata sura wadda cikin su da akwai sujada sai su karanta su wai a tunaninsu kenan ana son ka karanta wata sura mai sujada ya ce a'a ba wai dan surata sajada sujada da take ciki bace ba aka ke kwanci ranar asuba ta juma'a da wannan ba wannan bane ba saboda abin da ta kumsa na ma'anan ne kenan ka ɗauko waccan surai ai abin da yake ciki wannan ba shi bane a waccan saboda haka kenan abin da ake bukata ita karanta surata sajada saboda ma'anonin da ta kumsa amma ba ka ɗauko wata ba ka kawo sai kuma kuskuren waɗanda sai su karanta wani ba'azi na suratul sajada sai kuma su karanta wani ba'azi na suratul insan wasu kuma su karanta wani bangare na sajada sai kuma su karanta sura shi ma wannan sabanin sunna din ne raka a farko ko ka karanta suratul sajada daga farkon ta har ƙarshe raka ta biyu ka karanta insan daga farkon ta har ƙarshe in kuma ba ka yi ba to shikenan sai ka ɗauko abin da zaka karanta na abin amma ba ka canza ba daga ainihin yanda abin yake wannan ya nuna kira asuba ta ranar juma'a sake fanta da wannan sai kuma gehe daya kaga ai saboda sakon da ta kunsa na asalin halittar dan adam da kuma abin da zai faru a iri-irin wannan yini kin daga yinin juma'a ma'ana kai dan adam ga asalin halittar ka da babu kai aka yi ta ga irin matakai matakai da ka biyo a rayuwarka ga matakai matakan da yanzu kake kai to kuma kasancewa wannan yinin da rana za ta fito a cikin shi shi ne fiyayyen yini kuma a iri-irin wannan yununuwan ne yini na ƙarshe yake to kaga ana buƙatar ashe musulmi ya san ma'ani na alƙur'ani aƙallan Allah a ce musulmi saƙon da Allah ya turo manzo Allah sassan da shi ka san menene hukunsa inda za ta tambaye ka alal ijmal suratul ikhlas mai ta kumsa ta kumshi kaza shugabar aya cikin qur'ani ayatul kursi mai ta kumsa ta kumshi kaza falki da nasu me suka kumsa sun kumshi kaza suratul fatiha ne ta kunsa ta kunshi kaza akallan Allah ko da ba wai zaka iya gane cewa kul huwallahu ahad ga fassarta ka san dai wannan sura ga abin da ta kunsa akallan Allah to kaga akwai buƙatar wannan wani ya karanta sallallahu alaihi wasallam babul juma'a fil qura wal mudun babun da yake nuna wajibcin yin juma'a a ƙauyuka da kuma birane babu zancen ku zauna a ƙauyen ku ba tare da juma'a ba alhali kuma kun iya huta mutum zai iya tashi ya je alje ya je libya ya je ina ne neman kuɗi amma kuma juma'a ba zai iya tashi bai ce mutum zai iya tashi gonar shi kilo hamsin ya tafi tun da asuba amma kuma aka ce ma juma'a guri kusa kawai sai ya zauna kasan inuwa kawai yana zama shi ba zai yi shi ba juma'a ko kuma kawai ku zauna a gari kuna da kuɗin da kowa zai gina gidan shi kowa ya gyara gurin shi ya ƙara ɗaki ya ƙara arme ya ƙara kaza amma kuma ba ku da ɗakin Allah a ƙauye to wani irin zama ne kaga dole shi ɗin ya yi tawassar sai ka samu tsari a ƙauye wai jira ake sai wasu laraba sun taso da khalij sun zo sun yi masallaci mu ba mu san aljanna amma zai iya gina ɗaki na yana buƙatar ƙara armi hannu a ƙauye ya shiga ya hutan ya yi kaka ya samu noma ya ƙara wani ɗakin da zai ƙara armi ya yi tsira kashe ya kaza wancan ma yi amma masallacin da za mu haɗa kuɗi mu gina ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ba mun yi muna jira ne da Khalid an zo an yi mana to kaga wannan kuskure ne musulunci na ɗan birni ne da ɗan ƙauye babu zancen ka zamna kawai ka ce kaza a kuma ba a ce ba masallaci dole sai an gina an sa kaza an sa kaza ba cin gwargwadon gurin da kuka killace shi kuka kewaye shi kuka ce masallaci ne man bana Allah masjidan walau kama fahasin bana Allah lahu baitan fil janna an ibn umar radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in kowannen ku ra'in mai kiwo ne ma'ana mai kiyayewa ne an lazumta mishi gyara abin da yake tsaye a kai ko kuma waɗanda suke karkashin shi wannan a dunkule kenan kullukum ummatul islam gabaki ɗaya mu babu wani wanda ba a ba shi kiwo ba babu wani wanda ba ɗora mai kula da abubuwa ba kuma dukkanin wanda aka ɗora mishi wani nauyin kiwon wani abu kulawa da wani abu to san cewa a ranar alkiyama diddigin shi ba zai ciru ba zuwa aljanna ko kuma wuta face sai an tambaye shi akan wannan kai hatta da kan kanka ma su kwana kai kanka ma sai an tambaye ko an umurhi rayuwarka an shababi kurciyarka sai an tambaye ka kan wannan abin to balantana kuma ka aihi wasu wasu suna karkashin ka kai malami ne ko limami ne ko kaza ne sai an tambaye ka limami ne ka bar mamunka ba su iya arwalla ba ba su iya sallah ba to me ya daurin ka kai daurin ka da matsayin ka na limami ya zama to kana karantar da su wannan abin babu zancen kawai ka zo ka ba su sallah ka wuta ba su san komai na sallah ba ka gani to in sallah ta baki wa zai gyara ka in kuma kawai ne ka mutu shikenan sai a ba su sallah sami kullukum ra'in kowannen ku ra'in mai kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowa cikin ku sai an tambaye shi akan kiwon da aka ba shi wannan ba haka ba sai shugaba na dunkula a kowa ma sai an tambaye shi kullukum kowanne a ranar lahira mas'ulun an ra'iyati sai an tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo sai aka wara da babban jagora kenan al-imam ra'i wanda yake jagora shugaba ra'in wa mas'ulun an ra'iyati abin tambaya ne akan kiwon da aka ba shi al'imamu a nan gurin kenan wanda yake jibita al'amuran mutane ko dai wanda yake kula da tsaye da haddi da kuma hukumce-hukumce na sunnoni na shari'a shi ma wannan ya shiga ya yi wanda zina mun wa tsohon lawa tsohon rasulun ulil amri minku so da haka wannan ya hada wanda yake shugaba mai kula da duk wannan abubuwa ko kuma a shugaba wanda yake jagora bangaren wanda yake malami cikin al'umma yana daga jumlar kuma abin da za a tambayi shugaba a kai tsaye da juma'a babu wani mayar ko kuma wani barima wanda ya san hanyoyin da zai biya karɓi jangali ya karɓi kaza amma kuma ba zai ce ba a gina masallaci kana mayar ko kana wani barima a ƙauye ka san a gina wani ɗaki ko wani guri na samari da 'yan mata amma baka san za a gina mdc za a gina gurin balo za a gina gurin kokowa za a gina gurin kaza amma ba gina ɗakin allah kai a tsarin ka babu gina ɗakin allah ko kuma kai mayar ne kana da damar da kai ma za ka sa wannan anguwa da aka shata aka yanka guri to labudda al'ummar da aka musu kasuwa aka musu lakwal aka musu gurin balo to kuma dole a hudda musu masallaci dan da dai musulmi to yana daga haƙƙin gina abinda za a tambayi shugaba a kai za a tambaye shi akan masallaci wa mas'ulun an ra'iyyati daga cike nan bi iqamatul jumu'a to da haka duk faraman da yake zamana ƙauye sai bar 'yan ƙauyen babu zuwa sallar juma'a to sai an tambaye shi a ranar kiyama menene yasa bai musu ba shine dalilin da aka kawo wannan hadisi a babul juma'a fil qura wal mudin saboda ai ba su rayuwa ba tare da wanda yake shugaba ba wa mas'ulu an ra'iyati to sai an tambaye shi akan kiwon da aka bashi shi a ranar kiyama ba yanda muke tunani bane abu ka ce kawai tahiya za ka yi ko ka zai hana a babu zancen wannan abu a'a kai mayar ne mayar tsantsaran ne kowa da kwa yake shi mayar tsantsaran ne kai kana da damar da za ka iya tasassadin jamus ba he da bindiga ba ba he da wannan ba kawai da lasu bika za ji a ce daga nan da kwana biyu kar a samu mutum ma duk wanda yake je a bashi wani gurin shi daban an tashi yan rahima da ko ba tashi ba yan rahima da dan kasuwa wanda halakin shi ne sai guri ake sare shi ko ba wannan abin kasuwa dole ba tashi ta ba kaga an tashi ta saboda haka duk wannan wani aiki ne wanda duk mayar yana iya yin shi ba ka kai koli ba duk aikin mayar yana iya yin shi yadda dai za a iya tasar kasuwa da ake da wuri na halaliya mutum ya saya amma hukuma da damar ta ce ta tada kuma ba wanda zai ce ba haka ba to haka irin sitirin yamu za a iya tada a yau kawai adadin matasa nawa ne marasa wayo wanda za su je su sha shalisho su sha kwaya su sha kaza wanda ba saba wasu sabbin ma da ba saba sha ba nawa ne zai kisan kai ya je koyi a can gurin nawa ne duk wata jarima da ka sani can za a je a koyi shi yasa duk wani lalataccen yan feji suna nema da sun shiga can sai a shako shi ya ga cewa yake san kai ana so a nemo mutum bai je gidan sai je sai je nemi guri sai boye a can gurin da sun je sun san da suke zuwa su shako shi to dan Allah ina amfanin gurin da ake mai kisan kai zai buye a nan gurin me sai da mafiyan mutane kwaya suna haukacewa dilan wuyoyi inda zai kai ya boye ta can ne zai kai ya boye dinga ɗebowa ina amfanin wannan gurin inda ɗiyan mutane za su lalace ina amfanin wannan gurin ka gani to in ku har za a iya tasar ire-iren waɗancan gurare me babu aula wannan to duk waɗannan abubuwan abubuwan tambaye duk wanda yake jagoranta al'umma ne a ranar alkiyama wannan kuma haka al'amari ne kowa da kai gwargwadon nashi wal imam ra'in wa mas'ul an ra'iyati wa rajul ra'in fi ahli mutum ra'in mai kiwo ne fi ahli cikin iyalin shi labudda me yasa bai karantar da su qur'ani ba bai sanar da su Allah ba in gabar iyanka ka san ka daukan musu dare bai kai su lakwal san zozab ko kaza ya dauke su ya kai su ka zuba makudan kudi amma ko baka san ka sa su makarantar qur'ani ba to sai an tambaye ka a ranar aljama me yasa ka ba su wancan ilimin baka ba su ilimin Allah ba me yasa baka sanar da su ubangiji ba in ka lalace sai an tambaye ka akan me abinci baka ba su ba matar ka ce diyar ka ce kowane ne to ranar alkiyama sai an tambaye ka mas'ulun an ra'iyati wa rajul ra'in wa mas'ulun an ra'iyati sai an tambaye shi me yasa baka kare mutuncin matarka ba in matar ka taho ta ba hijabi sai an tambaye ka me yasa ka bar ta taho ta tabarrujul jahiliyatul ula sai an tambaye ka kan wannan saboda haka wal rajul ra'in fi ahli cikin iyalin shi wa mas'ulun an ra'iyati kuma sai an tambaye shi akan abin da aka bashi wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha mace ita ma mai kiwo ce a gidan mijinta ta kula da abubuwa na rayuwa na gida ɗin nasiha zama amana kiyayewa dukiyar shi kiyayewa iyalin shi kar wani ya laihin da fasta iyawa ta koye mishi ta munafince shi kar ta shigo da wani cikin gidan kar ta yi sako sako da dukiyar shi ta zama zo ta salwanta wa mas'ul an ra'iyatiha ita ma sai an tambaye ta akan kiwon da aka bata a gidan wal qadim ra'in fi ma da sayyidihi wanda yake halimi shi ma mai kiwo ne a cikin dukiyar wanda yake mai gidan shi da ko kake mishi tsaron shago kake mishi in ka saki kai salwantar da duke shi ko ka bari duke shi ta lalace to sai an tambaye ka sababin me kai sake akan wannan saboda haka kenan wal khadimu khadimi wanda take boye boye a gida ko kuma wanda yake aiki ko wanda yake tsaron shago ra'in mai kiwo ne fi mal sayyidi ila budda ya kula da haɓaka dukiyar mai gidan wa mas'ulu an rayyati a ranar kiyama ya tambaye shi in ya sako sako qala wa asibtu an qala wa rajulu ra'in fi mali abihi mutum mai kiwo ne cikin dukiyar mahaifinsa ma'aikin kai ɗauko ka yasa ka kuke kasuwanci tare ai dukiyar ba hakkinka ba ce kada akwai ƴan uwanka akwai wanda suke iyayen shi akwai matan matan shi waɗanda suke iyayenka da waɗanda suke abin duk suna da haƙƙi cikin dukiya ke akwai ma sauran al'umma ma wanda suke dangin shi makusantan shi maraye da wanda suke miskine duk suna da haƙƙi cikin dukiya to in ka salwantar da wannan dukiya din kana ga dukiyar babanka ce duk da akwai matasan da in ma'ayi ya kasu saboda shi shine babba ya ka dauko shi aka kashi shago to sai ya kokarin dukiyar da aka sha wahala aka tara ta sai salwantar da ita ya bata ai aka tashi kannin shi ya tashi tun kuɗi ya kare duk wani wanda yake da wannan kuɗi ya kare to da wahala ka ga mutum an sa shi cikin dukiyar baban shi ya kare dukiyar ka ga yayi arziki a rayuwar shi da wahala in dai mutum ya salwantar da dukiyar baban shi to sai ya sha bakar wahala saboda ita dukiyar ai da kai haƙƙin ƙananan kallon shi da kai haƙƙin kaza dan me zaka zo ka ɓata dukiyar da aka jayo ka dan saboda ayi da kyau kai kai ma ka mora a samu to ra'in bi mali abi wa mas'ul an ra'yati wa kullukum ra'in wa mas'ul an ra'yati kowannen ku mai kiwo ne kaga aka fara da umumi aka kare da umumi ma'ana babu wani face sai an tambaye shi kuma abin kiwo ne akan tambaye da aka bai shi limami ne kai na juma'a ko limamin masallaci ne na khamsu salawat to kai mai kiwo ne kiwo aka baka dole ka dinga tunatar da su Allah a tsida manzo Allah sassan da ya sallah sai juyo in ya juyo sai tunatar da su an samu wani gurbatacce aqida ka tunatar da su cikin yan mintuna sallah arwalla duk wani abu na ibada ya zama to kana tunatar da su wannan abin dan ka su zama to sun rayu a wanda suke jahili ko kuma makaranta ce gare ka ka dauko yaro aka baka ka karantar da shi to a matsayin ka na murabbi sai an tambaye ka in ka saki yaro dauki wata tabi'a mara kyau a tattare da kai to a ranar kiyama sai an tambaye ka kaci amanar wannan abin da ya zama to an baka amana kuma wani abu ne wanda take tsayawa akan sirati kenan dukkanin wanda ya zama to ya keta wannan to a ranar kiyama sai ya ga sakamakon shi babu zancen kuma a sa ka tsaro na dukiya ka zo ka kabar dukiya ko mai gadi a sa ka gadin dukiya ka zama to kayi sanye ko kuma a sa ka gadin gida ka kwanta a shiga cikin gida a yi sata ko kuma a kashe mai gidanka to kai kuma me aikin gadin ka ya kamata a ce ka kashe shi sai an kashe ka saboda haka kenan wannan duka abubuwan sabbaya ne wannan hadisin yana nuna juma'a kenan ana tsira ta ko da babu izinin wanda yake shugaba ko mai tsayuwa da al'amuran mutane in kuma da shugaba to yana daga dawar ɗin shugaba haƙƙin shi ya zama to ya kula ma al'ummar shi da juma'a yana da kuma dawar ɗin shi dama kula musu da wancan ad-daruriyatul khamsa inda saboda haka labudda ya zama to ya kula matakin farko da addinin su duk abin da zai zama to ya taɓa addinin ya zama to kenan ya bashi kariya akan wannan kuma labudda ya zamanto guraren bauta ma Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya samar musu da wannan yana daga cikin kenan masallacin juma'a gaba gaba na wani ne hmm sallallahu alaihi wasallam نحن الأقربون السابقون تقدم كثيرا وزاد هنا في آخره ثم قال حقا على كل مسلم أن يغتسل كل سبع كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وشعره وجسده.
نعم باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل baban da yake nuna mana shin wai akwai wajibcin wanka ga wanda bai halarci sallar juma'a ba ga wanda bai halarta sallar juma'a kaga sallar juma'a wajibi ce in ba waɗanda aka togace ba kamar mace kamar bawa kamar karamin yaro marar lahiya wanda yake mai jiya na marar lahiya kaga an togace waɗannan wanda yake ɗan bulaguro to wanda babu wajibcin juma'a kan shi kamar mace kamar yaro shi ma akwai wankan juma'a kan shi sai ce hadisu abi huraira hujja ne ka wannan nahnu al-akhiruna sabiquna manzara sa sai ce mu ne al'umma da muka zo a ƙarshe amma sabiquna mu ne kuma waɗanda muke a gaba ranar alkiyama kenan na farko taqaddama qariban hadisin ya gabata a kusa lokacin da ake nuna fadala na ranar juma'a da kuma al'umma manzara sa وزاد هنا في آخره أنا كرشا حديث سيقارة ثم قال سيتحق على كل مسلم واجبين كوانا مسلمين كان كل مسلم يحق كلمي وانا جمع أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما أكوانا يني يوان كاسو واجبين مسلمين كريا بري sati ya huce mai bai bawon kaso daya ka gani ya rasul fi rasa huwa jasadahu ya wanke a kallan kalla kanshi kar ya kwarkwata da kuma bashi waje sadahu da kuma mi gangar jikin shi amma kai wata guda sai dai ka samu wani tsumma ka goge hamata ko wannan ko kuma wata biyu sai ka ce sheda ne wannan ba daidai bane wannan wani roba ne ci ne roba ne ci ne wannan ni mana dole mutum ko dindima ko abin nan kaga kuskure ne irin kauyukan da zaka dinga ga matasa suna kashe kwarkwata wanda zaka yi saboda ruwan yana da nisa kaga samariya majalisa suna kashe kwarkwata kaga kuskure ne wannan to da haka akallan kallan musulmi haka ake sanya zaman mu kaga addinin musulunci ya sha bamban da waɗancan na wanda suke kiristoci su suke da ruhubaniyanci a musulunci bai raba da ruhubaniyanci inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah subhanahu wataala kyakkyawa ne yana son kyautatawa da kuma kyautata jiki da kuma tsaftacewa jiki to kaga yana daga cikin yin wanka ko baka je ba juma'a ana son ya zaman to kenan wajibi ne a sati a samu kwana ɗaya da za ka yi wanka to kuma kaga ranar juma'a dama wajibi ne yin wankan juma'a ga wanda yake mai zuwa hadisin dalili ne a bisa wajibcin yin wanka ranar juma'a kamar yadda ya gabata nan عنها نعم عنها قالت عنها قالت a sai za ka gyara rai نعم kace fa ata rasul ko rasula rasula za ce abu sa'adu foundation haka ce rasula me ya mawaki kun rasula ha? ha? ha? eh wai shi ne shi ne nake tambaya aha kace me ya kamata rasula ko rasulu rasula amsa mi ka tahi akan rasula me mahallin rasula a nan gurin ka ce rasula me yasa ka ce rasula yawwa mafulin biyu ne ko muqaddam saboda haka wa na sha babu min aina tutar juma'a daga ina ne mutum zai je mu juma'a wa alaman take kuma juma'a akan wa take zaman tawa washe daga ina ne gurin da wajibi mutum ya zo juma'a sannan kuma wane ne juma'a ta zama wajibi akan shi ana aisha radiyallahu anha qalat kana an-nasu yatanawabuna al-jum'ata mutane sun kasance yatanawabuna suna baki baki suna kambatacce ne na juma'a min manazilihim wal awali wannan gurup din su je in sun dawo kuma wannan su ma gaba su je wannan satun wa'annan su je wannan satun wa'annan su je kenan maimakin ku zamna ku duka babu tahiya juma'a to sai ya zamanto an yi baki baki in ana gaba za a bar garin ba wa wuya min manazilihim daga masaukansu wal awali da kuma awali awali jam'u aliya kenan gurare ne waɗanda suke abin nan gabaci na madina kenan kuma dab da madina mil uku ko kuma mil hudu kenan wasu anguwanni ne na yantabuna yantabuna ko yawa suna kenan ka baki baki na junansu kenan yantabuna ma'ana yafta'iluna minal nuwaba kenan shi ne ake cewa na'ibi kenan ma'ana ya hazuru na nuwaban kenan suna masu yin baki-baki ko kambatacce ne a wannan su je wannan su je fa ya tuna fil guba sai su dinga biyawa su zo ta hanyar kura su biyo kura yusibuhumul gubar wal araku sai zama ga kura kuma ga yanki wanda yake na hijaz kaga yanayin zahir rana to kuma sai zama to wannan yanayin ga kura kuma gehe ɗaya ga zahi kaga sai zama shiɗi kuma ga kurar da aka yi fa ya furji minhum al-araqu sai kuma zuwa sanin ga wuta daga cikin su to kaga kuma yanayin zuwa sai dinga bada wani yanayi mara dadi fa ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu sai wani daga cikin mutanen wannan angwani sai zo gun ma'aiki wa huwa indi a lokacin Aisha ta ce huwa indi ma'aiki sallallahu yana a gidana dama kaga daurin yawaita mata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda kenan irin wannan na kalsawa ibadu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai zama nan sarasa yayi ta'addudi na wanda suke mata daga cikin hikimar da akwai dan su dinga daukar ilimi wanda yake da gida a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annakum tataharatum li yawmikum hadha da ma ku dinga yin wanka saboda wannan yini na ku na juma'a kaga saboda wurin da suke sauwa abu na farko wannan ya nuna mutanen da suke ƙauyuka wanda nisan bai huce iyaka ba to akwai bukatar su dinga zuwa juma'a sai dai wasu kuma ya suka ce wannan yana nuna rashin wajibci na waɗanda ya zamanto da akwai ɗan tazara tsakaninsu da masallaci saboda inda wajibi ne faradu aini ai kaga ba sun dinga kambatacce ne juna ba ku ku je kuma daga baya mu ma mu je mu sai kuma yin wanka din sai manzo Allah sai ce da kun yi wannan saboda yadda ake bukatar ya zamanto an tsaftata har ma aka wajabta kenan yin wanka din shi yasa sai manzo sai ce law annakum tatahartum ma'ana da a ce wankanku ya tabbata a yini na juma'a wannan dalili ne a bisa tausasawar malami ga wanda yake mai neman ilimi kaga manzala sai sai ce lau annakum ina ma da a ce ku kaga sai aka zo musu abin ba a babe na tirsasa musu da wajabta musu ba da ma a ce kun yi kaza to ana buƙatar ya zama to malami yana ƙoƙarin kenan yin wannan tausasawa ga waɗanda yake karantarwa sai musabancin tsafta a lokacin da mutum zai zama da ahalin khairi ana buƙatar tsafta kamar za ka halarci masallaci makaranta ka yi baki misali kenan zama to mutum ya yi wannan sai kuma nisan ta cutar da ɗan uwanka musulmi ta kowace irin hanya daga cikin kaga ko da zuwa wadda take mara daɗi kwaɗayin safai a sakwatar da umarni ko da ko abin akwai mashakka a tattare da shi za ka ga suna wannan ƙoƙarin babu waqtul juma'a idza zalat ash-shams wannan babu yana nuna mana lokacin juma'a shine lokacin da rana ta yi zawali juma'a tana da lokuta guda biyu qabla zawal da kuma ba'da zawal imam ahmad Allah ya shi da rama yana daga wanda sun tafi akan hatta da ma qabla zawal za a yi sallah ta juma'a sai dai mafi yawa sun tafi akan yin ta kenan ba'da zawal bayan rana ta karkata daga tsakiyar sama sai dauko mana kenan lokacin yin wanda shine mafi yawa suka tafi akai وعنها رضي الله عنها قالت kana nasu ma'anasa anfusihim wa kanu idza rahu ila al-jum'a rahu fi hay'atihim fa qila lahum law yatasaltum daga Aisha Allah kare da gare ta ce kana nasu ma'anasa anfusihim mutane sun kasance ma'anasa anfusihim su ne suke ma kawunan su hidima mahana mahana jam'i ne na mahin kamar ka ce kataba da kuma katib ma'ana su ne mahidimta ga kawunansu aisha ta ce kana rasula sassafi mihinat ahli ko ka ce mihina ma'ana ma'abuta kenan hidima su ne suke ma kawunansu aiki kamar misali tatsar dabbobinsu kora su kiwo wanke tufafinsu wa kanu izarahu sun kasance izarahu idan har suka tafi bayan zawali ila salatul juma'a zuwa ga sallar juma'a rahu fi hay'atihim sukan maretuwa zuwa sallar juma'a ma'ana amfani da aka yi da kalma ta arrawa ka gani sukan mareta kenan me ba da zawal to in sun tashi ta yara hu fi hay'atu sukan maretuwa a wannan sifa ta su kamata su fa qila lahum law tasaddu sai aka ce ai da kun yi da kun yi wanka ma'ana da zai zama to shine abin da yake dan ku kawar da wannan iska wadda take mai wari wadda kuma take cutar da mala'ikun Allah to kaga kai har an yi umarni da kawar da zahiri min babu aula batini kin kamar misali amfani da asuwaki da kuma duk abubuwa waɗanda suke na tsaftacewa da kuma abubuwa na kyautatawa kamar turare inda duk abin da yake abin so na daga fararen tufafi qalat kana nasu ma'anata anfusihim mutane sun zama zo suna cikin hidima wa kawunansu wa kanu idza rahu ila aljum'a sun kasance a duk lokacin da suka maraitu zuwa juma'a rahu fi hay'atihim sukan tahiya a wannan shiga tasu faqila lahum la tasallu wannan yana nuna dukkanin wanda yake da wani aiki aikin da cikin shi da akwai sada kura ko haɗa jibi to abin da yake sallah in zai je sallah masallaci to zamanto ya kimtsa ya yi wanka ya sa wasu tufafi ba wannan ba in kuma juma'a ce min babu aula kawai misali wanda yake lebura kawai misali mai sai da nama kawai misali mai gyaran motuna ko na wannan kuskure ne mutum ka samu cewa yana sai da nama ko kuma yana gini ko na wani abu kuma an tsara sallah ya zo da tufafin shi na gare shi kaga wannan ba daidai bane tufafin da za a iya ajiye su wata guda ba a wanke su ba ka gani kuma ka zo ka cikin masallaci tare su musamman ana zahi da annake su kaga wannan kuskure ne akwai rashin kuma girmama kenan tashi Allah subhanahu wataala wanda abin da ake so a ji kamshi a masallaci babu waqtul juma'a idza zalatil shams kenan idza zalatil shams wannan sai nuna asali kenan abin da ya shine a sallaci sallah a lokacin da rana ta zamanto ta yi zawani wa da anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jumu'ata hina tamilu shams anas yace manzo Allah sai yana sallatu juma'a hina tamilu shams kaga nan sai yake kala shi ma wanda yana nuni abu sa kenan istimrari hina tamilu shams lokacin da rana ta zamanto ta karkata daga tsakiya wannan shine lokacin da yayi wajen sallatar salla ta juma'a baban izastadda izastadda al-har yawm al-jum'a baban da yake nuna mana izastadda al-har yawm al-jum'a idan rana ta tsananta ko zafiyar tsananta ranar juma'a to wani lokaci ne za a sallaci sallar juma'a wa anhu radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam izastadda al-barru bakkara bis-salati وتبتد الحر أبرار بالصلاة يعني الجمعة أنا سيشي منزالة سنسايا يكسن إذا استد البرد إن سنية أن تفكر بالصلاة يكسن صلاة الجمعة دوري وإذا استد الحر أبرار بالصلاة إن كما زاهية أننت تو كما سيدا جنكر سنية يعني الجمعة ينا نفي صلاة وتسكت الجمعة wannan yana nuna yana nuni kenan a bisa sauƙaƙawa da kuma rashin samun tashwishi a lokacin da mutum yake sallah da kuma kawar da duk abin da zai samar ma mutum tashwishi ya kawar mai da kushu'i kamar tsananin zayi kamar tsananin sanyi kaga ya kamata ya zamanto an dinga leƙa irin wannan sai kuma irin sallar juma'a da zaka kaga yanzu na ana faɗin lokutan lokacin da rana ya zamanto izarahu in sun mareta to kaga a ce kawai ka'ida dole sai karhe kaza wancan masallacin ma duk lokutan ya zama daya kaga ciki da akwai tsukewa na abu wanda yake mai fadi in wannan ya sa kaza sai wannan sa kaza ya wannan yanzu in wani ya rasa kaga yana da damar da zai iya zuwa can wurin ya zama zo ya samu ba laifi bane ko karhe bi ka kai ka naka ga lokacin da ake wancan ga lokacin da ake sai zaman to waɗanda suka makara suna da wata damar da za su je su su ma su samu a wancan gurin babul mashi ila jumu'ati baban da yake nuna mana almashi ila jumu'a fatala na tattaki zuwa juma'a ma'ana in so samu ne in zaka je masallacin juma'a ka je ka a kafa saboda dukkanin wanda ya sammako yayi wanka ya sa ya tsabtace kanshi ya sanya turare ya sammakon zuwa sallar juma'a ya samu ya yi sahi kuma a ƙafa to zai zama to an bashi lada na ibada shekara guda to kaga yin sahi a ƙahon yana da tambun fasalar shi ka yi tattaki ba sai a sama abin hawa ba mafi yawa mun riga mun ɓace da abin ba hawa shi yasa za ka yawanci cututtuka waɗanda suke na ragwaji suna kama mu so da cikin dama ba a yi shi ba da a huta mu kuma mun nuna kawai hutu muke so kaga dole in ya zama to babu wannan kazar kazar ɗin ko ina za mu je ittaqiya kaɗan sai a saman abin hawa babu motsawa da harraka jiki to kaga dole mu yi ta haɗuwa da waɗannan matsaloli in cututtuka na daskarewa jini na bushewa rashin kai kawo rashin kaza rashin tariki na gabbai dole wannan abubuwan sai muke ta fama da matsaloli amma inda za mu dinga amfani da su a masallatai kuma mu dinga zaɓar ma masallaci na nesa ya banu sani ma ziyarakum tuktabu asarakum ku lazumci ku zauna gidajen ku kakku tsira za a rubuta muku sawun tahiyyar ku da kuka yi to in ka tashi ka sai masallacin juma'a kafa kana da fadalar da ya fi na wanda ya sayi a saman abin hawa hatta da irin su sallar gawa hatta da irin su afun daukan gawa kaga shek nasir da albani suke a kamar jana'iz yana ta tahdiri ya laya yana daga bid'o'i na jana'iza daukan gawa a saman mota a kai ta mafanta saboda cikin shi da akwai korewa abubuwa waɗanda suke na sunna kamar sanatar da mutane mutuwa yanzu lokacin da aka ɗauki gawa ake baki bakinsa wanne kama wanne kama ake tahiya karab karab karab karab za ka ga ya fi razana ka ka ringa tunawa sai ka ringa ga yanzu wannan da ni ne fa ake wannan cali calin da ni kaga yuhada bai na lafiyar rijal abin zai tada maka hankali da ka gani kowa ya gani hankali shi zai tashi amma kawai a mota an wuce za ka ga mutanen ma a mota suna ta hirarsu wasu ma suna dariya ka ringa kallo za ka ga wani a mota an kunna sanyi to me matsalar ka ka kunna sanyi ko ana tada ne ana hira kawai a nan gurin kaga babu wani motsa wannan to amma a ce an dauka wannan ya dauka wannan ya wannan amsa wannan ya amsa wannan ya amsa wannan ya amsa haka yace yana daga abin da kiristoci ne suke yin sun dauka su ne zaka ga ya dora saman mota amma karanta musulunci ai a wancan lokaci akwai amalanki ko akwai irin darbuka akwai na amma ba dauka a sama kaga haka nan ke ake dauka a tahida gawa din yace to yana daga bid'o'i kenan dora ta a saman wannan inda so samu ne ya zama to a ɗauka a yi cali-calin wannan ya yi sanatar da lahira kuma kaga tahiyar da za a yi daga gida zuwa makwanta ai tahiyar tana da yawa kaga mutane sun motsa cikin su amma kawai mu ta ɗaukan ko mu hutu wani radi Allahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-barru bakkar bis nan ne wa na bi abs radiyallahu anhu daga abi abd shine abdurrahman ibn jabr al-ansari Allah kare da a gare shi annahu qala wa huwa zahibun ila al-jum'a annahu qala ya fadi ga wani daga cikin sahabbai da ana ce mai abaya ibn rifa'a lokacin da ya tarar da shi a hanya zai je masallacin juma'a sai ke ce mishi sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace na ji manzo Allah sai ya kula yana cewa man barrat qadamahu fi sabilillah duk wanda dukkan dukkansa suka yi kura saboda tattaki na ɗaukaka addinin Allah a hanyar addinin Allah harramahu Allah ala Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan diddigen wuta ta ci shi kaga sai tattaki zuwa sallar juma'a tattaki ne ai na fi sabilillah irin su sallar idi kaga su ake ka tahi a kafa ka bi ta wacce hanyar ka dawo ta wacce saboda haiba da kurjinin musulunci kai da kanka kuma kaga dukkan jama'a nan gurin an cika siddana ana kai kawo ana ta gaisa ana musafaha gabaki dai zaka ga abin zai baka ƙayi za ka tabbata ka yi godiya a ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ya iya yi amma kawai sama abin hawa wancan da gudu har ma ana buge wasu ba rana iri ko wani bawan Allah da ɗayan shi ya ɗauko wani kawai maki shi a mota ya tsere ka gani ya saka ya sake shi ya tsere ka san mutane da suke mutumin da ya sake wata ko yake wahala yake ya saka mashi wuya mafarin da ya kasara shi kenan ga iyali kuma aikin shi aikin karfi ne ya sake shi kawai kuma ya tsere ne makin ya tsaya ya tsere kawai ya tafi yanzu shi ke shi mutumin aikin bayani ba saboda dama muhallin aikin na ƙarfi ne ka gani to to ina za ka shiga dan Allah da wannan kuma kai ka gudu menene mushkila ne kaga kamar abin da gangam ne ma tun da kai ka tsere to da ka tsere in har ka je can gurin ka haɗu da abin da yake wannan kuma sai dai an haɗa a duniya ko a lahira dai haƙƙin sa ya fito kuma addu'ar da zai yi addu'ar wanda aka zalunta wata nawa yayi mutumin kuma hanyar da yake neman abinci kai Allah ya hore maka ga matakin abin da kake nuna shi kuma aikin wahala ce yake kuma hanyar da yake bi ka kasara shi dalilin wannan abin abu nawa zai kubce mishi rike iyalin shi rike wafiyan shi to duk abin da ya sababu dalilin wannan kaga shi wanda ya wannan yana da kamashi ciki Allah kare mu man barrat qadama wanda duga da gansa ta zamanto ta yi kura a hanyar ɗaukaka addinin Allah babu la yaqimu ar-rajulu aqahu yawm al-jum'a wa yaq'ud wa yaq'ud fi makani kasa akwai abubuwan da zaka mutane su yin ashwa'iyyan ko kuma a haukace wasu a matasa zo ka je irin likita zaka tarar da matasa riya wani an yanke kawa wani kawa a karya wani a kaza kuma kawai ganganci hauka ne mutum a moto ko a sa wani fetar sai ya zo yi a buga fetar in da a tsorata ka yanzu kana samun mutu aka buga fetar in mutum yana iya gigita gini lalla wani ya dauko masa shi kuma suka haɗe shi kenan shi ya tsere ba ruwan shi bai san ba mai zai kuma waye za ka buga ba zai ma baka addu'a ba kuma addu'a wanda aka zalunta karɓaɓɓiya ce a yi duk ga suna alikisa za ka ga yawanci duka ana samu wannan ka gani ka gani to wannan duka yana daga abin da labudda matashi ya tsaya san rayuwar shi tana da tsada babu la yaqima rajula aqaw yawm al-jum'a wa yaqudu fi makani baya halitta mutun ya tashi wani ran juma'a kuma kai ka zamne gurin mutun ya zo ya riga zauna guri kawai ka zo ka tada shi kai kuma ka mai gurin shi wannan baya halitta wa ne ibn umar radiyallahu anhu ma qala la annabi a to mafi alkhairin yini tare da fadalar shi sabko zo zamna kuma kai kawai shikenan dan kai shi san to aljanna kai shi so ko fa shi wani ana zancen musabaka fi zalika fala tanafasul mutanafisun ko ma'aiki ko malami sai dai kawai ka leka bangaren ganin girman shi dai da yanda zai zaman kana gaba ya shi dadi ba amma ko shi ba za ka ce to in za a ce ga aljanna ka ce a baba ku shiga mun ka gaya ba zan ce wallah abu to haka sai dai kawai dai saboda kana ga zai yi ba zai yi dadi ba shikenan sai kai amma a irin wannan gurin babu a babu kaddamar da mutum na annabi sallallahu alaihi wasallam qima rajul akahu min maq'adi annam sallallahu ya hana mutum ya tashi dan uwan shi da gurin zama wa yaji lissafi ila aljum'a ala aljum'a wa khairuha sai ce juma'a kai da ma wani juma'a aljum'a to khairuha juma'a da wani juma'a akwai inda kawai sai an ka kujeru an gayyato to kai da ka gayyato kowa ma ka'ida in har da kai kujera ta wasu da za su yi magana ko ake ga suna bukata keɓance musu sai a rubuta sunansu a kan amma mutum ya zo ya zamana to shi ba ɗan adam bane ba da ba zai zamana ba dama ɗan akwai wanda ya yi wani daraja ne kai ka bibita kenan shi bai isa bai zauna kaga kuskure ne wannan kuma yana ja kiyayya a tsakankanin al'umma in mutum ya zo zamana sai dai in za ka nemi alhurmashi ka zo ka same shi wani da Allah kaji kaji kaji da kai kaza wannan daban ko kuma shi ya ga cewa zai keɓanci wancan la'alla su ‘yan gida ne wasu zo amma kawai ka zo ka yawa ku tashi akwai wasu za su zauna to mu kuma mai kamu ka gani wannan kuskure ne wannan kuskure ne akwai wani ba Allah da aka taɓa mishi haka a gurin taron sarka daga shi yace ya ƙare a gayyace shi gurin wani taron sarka yake yace a gayyace shi kawai yanzu sai aka ce a kusa shi da wani aka tsara shi aka mane shi to shikenan kaga kuskure ne wannan yawanci kuma duk muna yin wannan abu ko sai dai kawai guri ne a gyara wai za ƙila tafassahu fil majalisi fassahu yafqahi Allahu lakum wai za ƙila shi zufan shi zu yarfa Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat kenan a wannan babin sai amma a sada wala dora wani a gurin wannan kuskure ne ko gurin walima shi yasa walima ma wanda aka kirawo a tajira ka ware talaka annabi sallallahu alaihi wasallam turda wannan abinci abincin ma zaka ba ma zai ma albarka ba abincin da manzala sun sai Allah wajen da shi zai albarka yake wanda za a kirawo wanda za a kirawo wanda ba za su zo ba a hana wanda za su zo in walima kake duk ba ga gardawa nan ba da abin nan da gwamnati da wasu wanda zai masaki da abin nan ka gayyace su ka kawo nama ka ba su ba za su ci su maka godiya ta kirki su maka addu'a tsawon rayuwarka amma ka gayyace wanda shi dama abin ya saba ka gani wa alaikum eh wajen eh mana a yo dole ya dan me dan me za a nan su ba zuba musu nan yo shi almajiri ba musa ba ya fi ba ma na asajiran ai arzikin ma saboda su ne wani turza kuna sun tsaro ne ila bi ku a fa'iku ai duk abin da kaga wannan da muke samu saboda almajiran ne arzikin da muke samu da wani ai saboda rauna ne in ba dan su ba ai ba a ba mu ba shi ma ai mu ne muke samun Allah ba ku mu samu Allah ba ku mu samu mu ne muke samu inda babu su mu kin ba a sai maka mana ba to da kan suka zo mabukata ne a ware su a killace su can da ba a ba su kenan yara ne a ba su ne wanda suke wasu su ma haka a zuwa amma a ware a hana wannan ba daidai bane ba shi yasa kenan hediyun kuma khasa ce amma dai walima ce wanda take jafara kawai an gayyato kowa an sanar dan me za a sanar a masallaci jama'a akwai walima akwai wa'azi da walima kai da ka sanar kuma mutum ya kimtsa tun da wuri yana ga cewa ba ma sai ya tsara da abinci ba kuma yanzu ko ka hana shi saboda me Abdullahi ibn Umar bai ci abinci sai ya wuce ya nemo wani miskini su ci abinci sai ka gani manzo Allah san kuma addu'a ma yake Allah tsara ni a tsara ni a zumra ta masaki menene laifin wannan duka wannan ai sai da kamar wata hadara ce ta zo mana tarowa ake ware wannan amma a da din da lokacin da babu ruwa ai duk ba a wannan lokacin da ba ruwa ai duk ba a wannan yanzu ne da ruwa sun zo mana shi ne kaga duka ake ta irin wannan taware ko kuma a zo da sai sai a ware wani abinci na musamman sai a ware sai kaga ana kikkira wasu ana ku taso ku taso sai a tattara hada wani marhuma mai sa ciwon gwiwa sai ka ana ware wasu yaushe ma za ka ware ni ka bar wancan ka ware ni shigan ci abinci a dalilin mu shiga kawai gaba ki daya sai ban ba walima wace aka kira gaba dai dan me za a ware kawai a shigan mutum bai bukata shi ke kai ya amsa kenan wani mutum yake cewa kenan lafi marajin ruwaya ta musulun daga jabir ce lafi mana dukkan akawu yau mai juma'a sun mai khalifu ila maka'adi bai halitta mutum ya tashi wani ya zauna bai kawo da fi walakin ya kuda tafassahu sai dai kana iya cewa kenan tafassahu a nan za mu fa'idanci cewa irin waɗanda suke kera tattara mutane su wuce wannan kuskure ne ba tare da sun nemi izinin mutane ba a ranar juma'a ka tsantsallaka babu da azani yau mai juma'a muna da lokaci a rama ya wuce ba? ya wuce na alaikun salam wa rahmatullahi ana akan magana a kan shafan sanar wai ana cewa wani shafar fafa shi wanda ta wuce nan ta kawo daidai nan sama a wadda sama kada yake shafa ne da yadda ta wuce
to to ai kawai sauƙaƙawa ce a kai ko a wani akwai shafa wanda ba shi da daidai nan ba dai ta shiga idan tsawon ba ta shiga yau duka a ita ma ai kawai ha
akwai wanda ta shiga akwai wanda ta shiga ya wanda dai takalmi wannan babu shi haka kamar babu shi kake ja idan sau a hiligo a to wannan ba kai sha ba sai wata kenan nan in ya shiga in dai nan ya shiga kana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد اللهم نسألك أن لا تعوض ذنبا ولا تغفر لنا وتصلي منك شرك ما تؤمن به بيننا وبينه ومن اليقين ما تهون به عليها مصائب الدنيا نسأل الله أن يصل إلينا ونسأل وبارك لنا وجعل خيرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيرنا وجعل جنتك يدانا ولا تسلط بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا برحمتك يا ارحم الراحمين فما حصلنا في الامور كلها وعلمنا من سجننا على بالاخره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك